لك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا
abinda mutum zai yi ya ce insha Allah din in Allah ya da abin sai ya zama mai yawan albarka tare Musa alaihi salatu wa salam to sai faɗi wannan kalmar kuma bayan ya faɗi wannan kalma ya ce ba zan saba umarnin ka ba ya ce insha Allah ba zan saba umarnin ka ba daga nan ya yi ce da yi wala asilaka amran ba zan saba wa lamarin ka ba قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أودث لك منه ذكرا ƙara sai kuru ya ce to na ji ga sharaɗin bin da za ka mu fahimci ta ba ta ni idan ka bi ni falatas alani kada ka tambaye ni wa fi qira'ati bi fatai lam wa tashdidin nuni ay shay'in duk abin da gani kar ka budu baki ka tambaye ni tankiruhu minni ka muzanta mu kar ka muzanta mu fi ilimika abin da kaga ya saba iliminka wa zibir ka dinga haƙuri hatta uhudisa laka minhu zikira a hankali a hannun zantar da kai ambatansa a zakara hulaka bi illati na ambata maka illar wannan abin haka bana musa shardu anai musa ya karbi wannan sharadi abun kururu li adabul muta'allimi ma al ba dan kuma saboda wannan ladabi ne tsakanin almajiri da malami dan malami ya ga almajiri magana to karka ce ba zan yi maka ce to kuma Allah yadda zan yi haka ake biyayya eh kuma a in muridi ne ma shi kuma har biyayyan ma ya fi na almajiri da malami don kamar yadda wata rana sha da ƙarin gilani da yi da malamansa suna tafiya akan kadar ku ana zamanin makumakon sanyi sai malamin ya waiga ya kalli shehu akan gada da ya hankali ƙirjin shehun kwa ai zai wahe ga ya fada cikin gad mai ruwa kamar jiya zuma yana fada kafin ya kara sai ta alamai ne na wata gusular zuma ce bindin sai fada yana gudu ya ce aka ramta na gode dama ban yi wankan juma'a ba wala ya kace mai ke ni to kaga to saboda haka su almajirai ne saboda ladabi ga malami ba za su ce ba za su yi abin ba to yi ne kuma a ne musa aka kafa masa wannan sharaɗi aka ce to ba bin na ba in ka bi ne duk abin da ya saba shari'ar ka kar ka tambaye ni kai hakuri la tubadir ni bi suwali an hikimati ka daina garajen tambaya na hikimar wannan bal asibir kai hakuri hatta ya zaro laka ma bi min al-badini har na bayyana ma abin da ke ciki na baɗini tun da ba magana ce ta zahiri ba.
Fanzalaka hata yi zara shi ba fi safina ci karaka ha.
Fanzalaka ya karɓi wannan shawara ya ce to yake nan. Fanzalaka suka ci gaba da tafiya. Yamshiyani suna masu tafiya. Ala zahir albari a bakin gabar kogi. Yada libani safinata suna neman jirgin ruwa fawajadu safinatan sai suka tada wani jirgin ruwa faraka ba suka hau faƙala ahaluwa sai masu jirgin ruwan suka ce hau layi lususu wayannan fa yan fashi ne li'annahum ra'awhum nazalu bi ghairi zadi ba ku ganin su sun sauka ba tare da guzuri ba wala mata'an ba tare da kaya ba faƙalar sahibar safina ta sai mai jirgin ruwan ya ce mahun bin sosin wayan nan ba yan fashi ba ne walakin a rawu juhul ahul an bi'a a ina ga fuskan su ɗinnan fuskan annabawa ne to kaga idan ko sun zama fuskan annabawa a yi kudurin ma annabi ne musa ma annabi wani bin abi wani wa an ubayi bin ka'ab labari ya zo daga ubayi dan ka'ab wa an fituni an nabi sallallahu alaihi wasallama labari ya zo daga ubayi dan kab ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam marrabihim safinatun suka zo za su gifta jirgin ruwa fa kallamu aluha sai suka yi magana da masu jirgin ruwan an yi amiluhun su ɗauke su fara hulkururu bi alama je saboda yi kururu dama a wannan nahiyar yake da zama masu jirgin ruwan sai suka gane kururu fahamaluhum bi gairi nawalin sai suka dauke su ba tare da wani kudin jirgi ba to yi ne yake cewa suka tafi ta idza rakiba safinatu suka hau wannan jirgin ruwa allati marrabi ma wanda suka zo za su gifta karaka al kururu ana tsakiyar tafiya da aka tada bakin ana tsakiyar tafiya sai kururu ya dauka tari biyan akala halawan ya kwalle falanki ɗaya cikin jirgin aula wahaini ko falankai guda biyu min hamin jihatul bari ta bangaren kogin bi fasin daga ta bi wannan kokurur bai ta yi aikatawa ba lamma balagatin lujat sai da kurur ya ga lalle sun kai zirbi wasu malaman sun ce gatare wasu sun ce diga ne dan bai ta yi aikata ba sai da suka je tsakiyar ruwan lokacin da yana tafkar jirgin ruwan nan a ne musa sai ya tattare rigansa ya tattare rigansa sai kudu ya ce mai haka ya ce tsoro ne ya karna jike sai ya murmushi ya ce haɓa musa haɓa musa don an fasa jirgi za ka jike ka manta lokacin da mahaifiyarka ta haife ka وأوهينا إلى أم موسى وأوهينا إلى أم موسى أن أرضئيه تنزمكم على فألقيه في اليم نعم
فيلقيه اليوم بساحله يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني yace lokacin da aka haife ka Musa ka ma yi magana yake cewa maka ce da mahaifiyarka an ittakiri fi fi tabuti fa aka fi fil yammi fal yirqil yamu bi zai yakulu adwali wa adwala muka ce da iyarka Allah ya ce ta ta riki adaka ta sa ka adaka ta je ba ka jirgi in yanzu kana tsoron zaka jike a lokacin da aka haife ka adaka aka je ba ka yaya wancan lokacin baka jike ba kai da kadar Allah in dai yanzu kana tsoron jikewa to me yasa a wancan lokacin baka jike ba ko sarkin da ya je ba ka a kogin a dakan ga ƙofa ƙofa wannan sarkin da ya hana ruwan shiga ya ce to yau ma shi zai hana ruwan nan shiga a nan musa shiru bai magana nan ga kuma abin sai ya koma ya kallon sarautar ubangiji daga nan ya cire allon nan guda biyu yana cirewa sai ne musa ya faɗi wannan magana ya ce da shi ƙala da hukumar قال أكرهتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا
شأن موسى قال شأن موسى يجي أكرهتها yanzu a yi gurgu ka tsada jirgin ruwan nan litugiri da an so kake mutanen jirgin su kibe su dilimiya wa zikira da bibadar tataniya ana karanta da fatariya warafa ahaluha ahaluwan ana mata ruhuwa yace so kake mutanen cikin su halaka laqad jida yace hakika ka zo shi an imra da wani abu babba imra anan baban ki ba azima munkaran mai girma wajen ki waru ya annal malam ya dukulwa dan yadda malamai suka rawaito wato wannan da aka faskare ruwa bai shiga ba a ne musa yana tattare rigar sa amma ruwan bai shiga ba a nan ne ma kuru ya gaya masa wannan magana bayan kuru ya gaya masa magana sai ga wani tsuntsu ya zo tsuntsun ya zauna bakin gaban jirgin ya miƙa bakinsa ya caccaki ruwan ya caccaka ya ɗaga bakinsa ya ta ya tafi sai kudu ya tambaya ya ce musa yanzu ka san abin da wannan tsuntsu ya faɗa ya ce a'a ya ce wa ya mana ni da kai da iliminka da ilimina cikin ilimin allah kamar yadda ya sa bakin nan nasa a koyi ya fitar an rage wani abu ya ce a'a ya ce to da iliminka da ilimina ilimin allah kamar a sa allura ne a teku a zari amma duk da haka annai musa bai zo kansa ba sai gaba can za a tadda magana
قال ألم أقل إنك لن تنسني معي صبرا daga nan kurur yayi magana qala ana kurur yace dai alam aqul laka ai da ma na gaya maka innaka kai lan tasariya ma yi sabara ba za ka yi hakuri tare da ni ba qala la tuwashidni bima nasit wala turhiqni min amri usra qala ya ne musa yace la tuwashidni kada ka rike ni bima nasitu da abin da nayi da mantuwa ai gaban mantuwa nayi an tasalimi laka da na yi tasalimi na miƙa wuya gare ka wa tarkul inkari da barin musantawa alaika a gare ka wani abin da ne mantuwa ne kar ka rike ni da abin da ne da mantuwa bil amrin ladhi gafalta anhu li qiyam hamiyati shar'i saboda tsayawa da kare shari'a wa kila wani kaulin arada bin nisyani abin da yake nufi da mantuwa a tarku bari to kar ka rike ni da abin da ne da mantuwa ko kuma abin da ne wato ka kyale
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتلا wala turhiqni ولا ترهقني من أمري wala أسرا turhiqni tukallifni kada ka dora mun Musa in ji kurur ya ce kurur kar ka dora mun min amri daga wannan lamari na uzuran abu mai tsanani mushaqqati mai wahala fi suhbati iyaka kin yi abuta da kai ai amalani biya wanda za ka yi ma'amala da ni a cikin zabil abu ka danga rangon wani yusra ka danga sauki to haka ake so malami duk yadda malami zai zauna da almajirai ya danga tsananta mu- ya daina tsananta musu yana musu abuwa ya ce kururu ai kai malam ne ni almajiri ne kada ka tsananta almajirinka kamun abuwa to haka ake so almajiri duk inda malami zai zauna yana yi wa almajiransa abuwa kar ka takura sosai kana musu abuwa kana dan saka musu fuska wanda ya ma kuskure kana karban hanzarinsa in ya kawo ma uzuri ka karba hanzarinsa sai ku yi koyi da wannan aya sai can yi koyi da yi baki daya mm, kuma yadda yadda shi ma almajirin yayi yayi to kuma malami ya maka kuskure to kai ma karka yi fushi dan ya faru da dan kasim da imamu maliku ko wata rana yana tafiya kan hanya ya tambayi imamu maliku hadisin annabi maliki ya nemi bulala ya dinga zane dan kasu ya dinga dora masa dorana sai ya masa bulala goma yace saboda rayin ladabi hadisin annabi zaka tambaye ni na tafiya kan hanya malam na tuba na tuba maliki yana zane ni ya ba shi bulala goma sai da aka zo gida aka zauna ya ce na dan kasu ne ce gana ya ce ta zuwa baka hadisin annabi da kai tambaya hadathana an wani an wani an wani an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadathana an walanin an hulanin an rasulullahi sai aka bai hadisi goma ita karam kallah kara mun yace to ai bulala goma na maka sai dinga kuka a lokacin bai ku yanzu yake kukan yace dama bulala 100 aka mu na samu hadisi 100 ya dinga kuka to ka gani yanzu almajiri yanzu ne kaza ne ai sai ana buɗe hammata da hidan malamu sai dai mai rabo wala yulaqiha illa sabirun wala yulaqa illa zu hazin azim yana rabo babba to kaga irin wannan hakura sai a dinga yi kaga ban mali ya zane ya bai hadisi gom to malamin ya doke ka wata daraja ce ai yi mana ai daraja ce Allah zai ma babba duk yanzu dukan da kuna yara a makaranta mu ko sai kun je lahira ko jahannama ba zai taba gurin ba ai da ka sani dukkanka da an zane da kurhu yi mana to amma sai ka je kai ni ba na son duka kwana duka kana karewa da allo yi mana ai da bari kai ya taba jikinka da wata daraja Allah zai maka amma yi kenan an yi rayin ladabi ai kare bulala da allo ka daga sunan Allah a daka ba za ka yi ladabi a dake ka ba kamar sunan Allah yi mana abin da ya za ka ce allo ana rubuta Allahu ne a jiki mai yawan Allahu yi ne allo to kan kuma za a dake ka ce a daki sunan Allah a kare ne haka fa tsarin yake ba za a kare ba da aka sani ba za a kare da allo ba sai da a dake ka yi wa sunan Allah ladabi din yana daga mutum daraja ai annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya dau alƙalami zai yi rubutu da ya daura zai daura alƙalamin a tawada sai ya ga to ai alƙalamin zai hau kan sunan Allah sai ya ba su daga nan aka ce me yasa kake rubuta ya rasulullah ya ce ai saboda ladabi ba na so in dora wani itace akan sunan Allah ya ce saboda sunan mu kai haka yake to shikenan tunda kai haka mu kuma za mu daga sunanka akan sunan kowa inna Allah ya ce wa rafa'ana ورفعنا لك ذكرك wa rafa'ana kuma Allah ya ce wa rafa'ana laka zikraka za mu daga ambatanka tunda ka daga namu sunan wani ruwayan kuma ya nuna da zai rubuta ya ce to ai inuwan alƙalamin zai hau kan sunan Allah sai ba sai ka je saboda inuwar alƙalamin karya hausu na muka watsa ya ce to ka je mu kuma daga darajar inuwa ka duk inda annabi yake yawo ba shi da inuwa eh saboda kar inuwa ya hau sunan Allah ya daga to Allah kuma ya daga darajarsa duk inda yake yawo sai na zula ba wanda ya sai taka inuwarsa Allah ya daga ba shi da inuwa to ka ji dalili saboda kuna kuna darajarta sunan Allah eh ko takarda ka gani a jefe a juji da sunan Allah to ka ɗauka ka je ka gyara ka adana shi to in Allah ya da a dalilin wannan inda rabon kama sai Allah ya maka gafara eh kar ku ga sunan Allah a jefe ku bari eh amma kuma idan rubutu ne kai za ka wanke wani allanka to malamai sun faɗa inda sarari ka wanke in kana bukata ka sha magani ne ya zo a mujalladi na hudu daga sahawi din ma malamin ya faɗa in kuma ba ka da bukatar sha ka nemi wani itace ko inda mutane ba za su taka ba a girmama sunan Allah a gefe sai ka tona ka wanke ka binne shi haka ake yi kuma takardu irin na alkur'ani da ya riddige to in kaga ba zai yiwu a karanta su ba to akan tona rami abin ne wasu kuma ana tara shi a kona shi a wuta in ka kona a wuta takardan ka kona Allah ya dauke sunan eh ba sunan ka kona ba takardan ka kona amma ismul azim din Allah ya tafi da shi an dauki ai ba za a bari ba to wannan shine kadan kenan ladabi tsakanin almajiri da malami yace saboda ladabi na tsakanin su biyu ya ce aka ramkalla a dinga min abubuwa kada in ji kururu ya ce in ji musa ya ce kar ka tsananta lamari wala turhitini ka dora min min amri usra lamari na abu mai kunci kada ka dora min fan balaga hata yi zalaki ya gulaman faƙatala fan talaka suna tafiya ba da kuruji himaminar safinati bayan sun sauka a jirgin ruwan yamshiyani suna tafiya a bakin gaba teku hata idza laqiya gulaman har suka game da wani yaro abin da ya za ruwa bayani yaron dai yana da wani laifi ɗaya don sai ya je sace kayan mutane da dare waye gari ko ya ƙi nuna yi ne iyayen kuma ba san yana wannan aikin ba a tafsirin ruwa bayani da kuma isatul anbiya sun kawo wannan bayani to sai sai game da yaro gulaman yaro ne lam ya bulugal yinsi bai kai matsayin balaga ba yal'abu ma'a sibiyani yana wasa tare da yara ƙanana a hasanahun wajen a cikin yaran duk ba wanda ya kai can fuskan wannan yaran sunansa shamunu shamunu sunansa wasu malamai sun ce sunansa shamunu amma fa ba shamunu da gazi ba yawwa shi wancan labarinsa yana nan a duratin nasu yi na mayaƙi ran da labari ya kama kan lailatul qadari to ma bayani akan shamunu da gazi shi wannan yaron da ane musa ya kai ya nan kuru ya murda wuyansa to yaron sunansa shamunu eh kaji sannan kuma ya ɗulƙulihin su alal ma'asiyati wa alamu kalifatul yamini ga saba ga rantsuwa wal murad abin da ake nufi lam ya buluga hadda takalifi yaron dai bai kai matsayin balaga ba min babu idlaqil mulzumi wa idalatul luzumi e kuma yaran nan da suke wasa ko da mai tambaya ya tambaye ku wa kanu ayratan su goma ne daidai to sai kurru alaihi salamu da ya ga yaran nan yana wasa da yaran nan faƙatalahu kurur kurur ya kai yaran bi an zaba aubin sake ya yanka yaran da wuƙa murɗajen a kwance au a ƙalara su ko kuma ya kama ya murɗe kan yaran yadda ake murɗe kan tsuntsu biye da yi da hannun aure raba ra'azu bil jida da ya murde kan ya daukan fuk ya buga a bango a uwanan malamai dai sun yi kauloli da yawa akan wannan wa ta huna bil fa an zo da fa na adabi li an al domin kisan nan aqibul laqi ƙaryan gamuwan su wa jawabu idan ga amsan idan nan yayin da Musa ya ga kurru babu ya kashe yaro to a shari'ar anai musa duk wanda ya kare wani kashe shi ake yi to yi kenan daga nan ne Musa ba zai iya hiru ba ya yace قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا kana sai annabi Musa ya ce da ya ga kudu ya kai wannan yaro sai ya ce aka talta nafsan zaki yanzu kururu a ya ka kai wannan rai tsarkakakke ha? ai zahiratun mabayyaniya lam ya bulugu haddu takalili yaron da bai kai matsayin ɗora masa aiki na shari'a ba ka kashe shi wa fi kirati zakiyatun bi tashdidil ya bila alif bi gairi nafsin kuma da hali ba tare da ya kashe wani ba za a kashe shi abin da ya faɗa ke da ya faɗa wannan lam ya kutul nafs ya ce laqad jita haqiqa kazu shi an nukura da wani abin daban na musantawa bi sukuni da kazu wurin ai munkar ya ce ka ka zo da abin ki wannan abin da ka yi wa yaron nan mu abun mu ka zo da abin ki sai faɗa haka daga nan kuru ya tambaye ya ce musa zan ma tambaya kafin da baka amsa ya ce me dalilin da kai kanka a misira mutane guda biyu suna rigima ɗayan baki ɗaya ɗayan bani isra'ila ya nemi ka taimake ya ce musa zo ka taimake ni fa ka zahu musa فوكذه موسى فقر عليه وقال قال هذا من عمل الشيطان مم.
إنه عدو مضل مبين ƙara a lokacin nan bakin nan da ka hanka ɗaya sai ya mutu wai wannan wanda ka kai yi wanda laifi ya maka ai ba ni na fara kisan kan ba ai kai ma ka yi a ne musa ya ji laifin kamar yau ya yi abin ya goma zai ce tambaya nake maka musa lokacin da mutanen nan na bani isra'ila da wannan bakin ɗaya su biyu suna rigima huh? ya ce kan murɗe yi kai ma ka hankaɗe yi ya faɗi ya mutu ya ce to tambaya nake maka yaya aka yi ka kashe shi ai dai ka sani wannan kashe shin da ka yi ko laifi ya maka annabi musa ya shiru kuma ga yi kuduru baya nan aka yi abin kuma ya zama ya san abin haƙiƙanin yadda aka yi abin ya sani hanyar musa ya shiru ya rasa yadda zai ce sai kuru- shi kururin ya ce to ka ce ma yaron nan nafsan zakiyatan yaro ne wanda yake mai tsarkakakke to waye gaya ma yaron nan tsarkakakke ne sai kurur ya ce zo ya kira musa da ya danna kafaɗan yaron ya ɓare hannun ya cire bayan ya cire ya balle allon hannun ya karya ya yaka ƙara ya ɓare wannan allon da ya buɗe da allon ya ce duba nan a allon kafaɗan yaron sai ya rubuta haza kafirin la yuminu billahi abada ya ce kuma ka ce nan sun zaki da kuma an rubuta kafiri ne ba zai imani ba har abada allon kafaɗan kuma ya maka alayhi musa ya shiru bari mu ji abin da alayhi musa zai ce Mm.
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ya Musa kana sai annabi sai kudu ya ce dai ana ma kullaka to ai dama na gaya maka Musa innaka kai din nan lan tasadiya ba za ka yi hakuri tare da ni za da laka alama qabla wali adam al uzri huna yanzu daga nan kaga babu hanzari wali hada dalilin wannan kala sai Musa ya ce قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا Ƙala daga nan sai a ne Musa ya ce, ya ce, to na ji wannan abu na biyu, ka yi haƙuri mu tafi sau uku. Yan sa'al duka an shirin idan na tambaye ka dangane da wani abu, ba da hazi na marati bayan wannan marra ta uku, fala tu sahibni kada ka aboce ni. La ta turkuni kar ka bar na bi bayanka daga yanzu in je na ƙara tambayanka to kar ka bari na bi bayanka. kada balagtu min laduni haƙiƙa na kai mataga a nan gare ni bita shadidi wata kalmin ki ta bangare na uzuran daga yanzu hanzari na ya kai fi mubarakatu kali in dai na ƙara ma wani tambayan daban to nan gaba kuma shikenan kar ka yadda na bi ka kurin nan gaba na yadda nan gaba ni da kai mu rabu fandalaka فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية اتبع ما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقضا فقاما fandalaka su bi suka tafi hatta idza balaga hatta idza ataya ahli qaryati har suka je zuwa ga wata alƙarya wannan alƙarya kuwa wa kana itiyanuhum laha ba'da al-maghribi ba'da al-ghurubi bayan rana ya fada suka je alƙarya wallahi ne to ba da kuma a ran da suka je daren ran nan ana sanyi mumdiratan an yi ruwan su ma dauke ana cikin sanyi malamai sun ce wannan birnin aldakiya ne amma yanda ya zuwa tafsir ruhul bayani da kususul anbiya'u sun ce aldakiya ne ko birnin aila ko rum dan sun raba maganganun guda uku amma maganar da ya farin jaye to dai birnin na aldakiya ne yauwa lokacin da suka je istada ma'ahaluha bayan magariba mutanen garin suna cin abinci talaba minhu da'an biyar ya bace suka nemi kuma a ciyar da su abinci da karban bakonci suke cewa jama'a wa zai karbi bakoncin mu a wannan dare ba mu abinci mu ci to abin da suke bukata kenan warwe arawati annahu ma da ba zai kare ta kai sai da ma suka kewaye alƙarya duka fasadamahum akan a ciyar da su abinci falam ya damuhum ba wanda ya karbi bakoncin su watarafahum suka nema a karɓi bakoncinsu falam yurayihu ma ba wanda ya karɓi bakoncinsu fa at'amtuhum imra'atun min ahli barira wata mata ce mata ciyar da su daga matar tana daga ahalin barira fa da auni nisa'in shine suka yi addu'a ga mazajen garin wala ana rijaluhum suka la'anci matayen garin yanzu ka je wannan birnin to mata ne da daraja ba maza ba eh dan a garin ba ciyar da su ba sai wata mace ce ta je da su sai ce to Allah ya dora ku akan mazajen ku shikenan wannan addu'an har ta yin kiyama eh to kaji shine har ta yin kiyama addu'an nan maza ne da daraja ba mata ba labari ya zo daga katta da sharrul qura mafi sharrin alƙarya man la tarihu ne da alƙaryan da ba a karɓan baƙo wannan ya ko ina sharri ku daina zuwa garin da ba a karɓan baƙonta irin su abuja irin su lagos baƙon ka ba ko dan wanka ne sai ya kai ka otal ba zai kai ka gida ba kar ku yaka duk garin da ba a karɓan baƙo wannan garin to sharrin su fa ya fi na ko ina bako da kake gani rahama ne idan zai zo gari in ya zo gidanka ya sauka duk zunubin da kuka dauka a gidan da kai da iyalan karen da zai tafi Allah zai muku gafar sannan ko bayan bako ya bar gidanka da kwana arba'in ba za a rubuta maka zunubi ba eh ba za a rubuta maka zunubi ba saboda haka ku bidda zakan gida sai na rasulullahi ya ce kowa ya gida ba ya bidda zakka aka ce menene zakka rasulullahi na gida ya ce to ku yi dai gidan baki ya karka yi ɗakin ka na matan ka ka yi gidan baku in ka yi gidan baki a gidanka to ka da zakan gidanka to hausawa da suka yi haka suna kwatantawa suna zaure yawwa ko ka yi ɗakin bakon musamman bare a gidanka kar ya zama ba zaure kar gidanka ya zama ba zaure ka buga ko zaure ne na na na buka ka yi wanda baƙi suka zo za su zauna ko a irin garin nan ko fulani masu shakwali za a sai da nono ruwa ya tayi a ɗanye na zauren ka a huta kaga ka samu lada wani zai wuce ya mace zai wuce wani garin ruwa zai ce ne ya ce bari ya ga zauren nan ya huta kamar gidan da ba zaure ina za a yi ga ɗakin ka za a yi ga ai ba zai yoyi ba to saboda haka jama'a ku dinga sauke baki yawan kyautata wa baƙo zai ja ma alkhairin duniya zai ja ma alkhairin lahira yanzu mutanen wannan birni na lafiya me yasa maza ba su da daraja a birnin sai mata matan ne suka sauke annabawa mazan ban sauke ba annabawan suka yi addu'a matan ya zama su ne da daraja akan maza kaga da mazan ne suka sauke annabawan nan to ai da mazan ne suke da daraja akan matansu to saboda haka jama'a ku dinga sauke ba gidan ku duk bako ya zo ko me ya bako zai shuka ma ba ruwanka ya ce ni bako ne ka sauke ni ka sauke ni ka fawwara lamarinsa ga Allah idan ka sauke ya cuce ka ko ya maka sata da abin da ya kama da wannan to ai ka ka gaba masa hujja gurin Allah eh amma ka daina zargin mutum ka ce ni zan sauke bako ya zama mun barawo ya zama mun kaza ba ruwanka ai zuciya tun da ba ganin ta ake a fili ba wanda kake tsammanin na kirkin ne sai zama ba na kirkin bane wanda kake tsammanin ba na kirkin bane sai Allah ya juye yi ya zama na kirkin ku saboda haka duk abin da za ku yi ku dogara da Allah eh kuma ku dinga sauke baki bako sauke yana da albarka mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man akrama rayban fa ka annama akrama al-anbiya duk wanda ya girmama bako kamar ya girmama annabawa ne to saboda haka jama'a kar ku sake da sauke bako kun ga da ya kasance ga wayannan mutane to ƙara ayar mu ji fan balaka hata za ta ya ahla qaryati li saba ma ahlaha fa abawan yurayifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa qama to yi kenan daga nan ba samu wanda ya ba su abinci ba fawabuwau an yura yi homa kowace dubiya jidaran suna tafiya birnin sai su ga wani katanga irta ba humiya da zira'in tsawon katangan ya kai zira'i ɗari gaba sama ya kai zira'i ɗari gaba sama arzuhu kamsu na faɗinsa ko zira'i hamsin ne wanta da dahu alal arabi wanda ya shimfiɗu a ƙarƙashin ƙasa ya tafi kamsan ya da zira'in zira'i ɗari biyar ne katangan takunjin da katangan yake daga nan da ne musa ya ga kurkuru wannan katanga ya wato yana nufin yurido an yankara yana nufin ya tankwara an ya karewa an ya sukudu limilani ya kusan ya karkace faɗi saboda karkatansa ya ɗan tankwara kamar zai faɗi katangar nan fa kama wal kuru biyadi da kuru ya sa hannu ya dafa katangar shi kenan katangar sai ta miƙe dan ba shi kadai bane yana tare da mala'iku ai ba shi kadai bane kuru da ya haka da katangar ba kurun da ya haka kurun zai zai sai Allah ya mai da yake ta tsaya tar dama haka aikin kuru yake dan akwai tarihin da muka samu wata rana wani mutum ya zo ya same ya ce bawan Allah duk Allah da annabi ka taimaka min da abin da zan ci ya game da kururin ya ce bawan Allah ba ni da abin da zan baka ya ce bawan Allah ka taimaka don girman Allah ka bani abin da zan ci ya ce bawan Allah ba ni da abin da zan baka ya ce bawan Allah ka taimaka don girman Allah ka bani abin da zan ci da ya faɗi sau uku zai kuru ya ce tun da ka faɗa haka abin da ya fi sauki yanzu ka ɗauke ni mu je kasuwa aske kaina ka shafa toka mu je ka sai da ni idan ka sai da ni sai ka ɗau kuɗin ka je ka ci abinci sai ce da gaske ne ya ce a da girman allah da ka faɗa ni ma da yi na gaya maka zo mu je sai kama ya suka tafi kasuwa ya aske kansa ya shafa toka ya sa igiya a wuyan yana jira ko za a samu mai saya sai wani bawan Allah ya zo ya ce wannan tsohon nawa kuɗinsa aka ce kaza albarka kaza albarka ya ce na siyar mutumin ya lale kuɗinsa ya ja wani alkamansa ya tafi gidansa yi kuma mutumin ya kama kururu ya ce zo mu tafi ya kama kururu ya kai gidansa labarin yana cikin kusasul anbiya ya kama hannunsa suka tafi gida suka je gida suka gama ya dan gaji ya huta sai zai gai da shi shi yana bawa shi wannan yana matsayin uban gidansa amma bai sani ba fa babban mutum ne ko annabi ne ko wali ne daga nan sai waye gari ya ce to yanzu ka saye ni ni kuma ga ni tsoho yanzu wannan aiki kake so na maka ya ce a baba ba dan wani abu na saye ka ba ni gani ne fuskar taka ta kama da na mahaifina saboda yi mahaifin nan nawa sau da yawa kuma yana zaune a nan zauren gidan na in zan fito zan ce baba ina kwana lafiya ina gajiya in na gaida yi kuma sai fice kasuwa saboda haka za a ma shimfiɗa inda mahaifina yake zama ka zauna ni bukata na na zo na gaida kai da safe na ce baba ina kwana lafiya ka karɓi gaisuwa na zan ce za mu je kasuwa ka ce alaba da sa'a shi kenan dan wannan na saye ka shi kenan kana zaune da safe zai gaida baba barka da asuba lafiya ina gajiya lafiya to madalla za mu tafi kasuwa to dana da lafiya yau da gobe yau da gobe sai kira ya ce dana abin da nake so da kai zaman nan kafata ta gaji ka gane wani dan aiki wanda jikina zai na dan warewa ya ce to ga dai wani duwar waduwa nan kana tattara su kamar da sunan kuma ana dan hada su so muke a yi birki za a yi gini kaɗan kaɗan kana iwa man baba na baba da bazan yi yana da ga kudu ya ja ita wal azim sai ga mala'iku lokaci da yanda ka san gireda ko tirela haka haka iba haka mai da kasan guri daya da ya ya ce ba Allah kai da muka yi wannan zazu dai ya samu yan gari ya ce ba ko ana nana nan kuma kwana kaɗan ya ce to ɗana na gaji da zaman nan ina so ka nuna min dan aikin da zan yi ce to to nake dama zan yi gini ne gidan baki nan da nan haka ai da ya tafi ya yi zuwa don kafin ya zo duk mala'iku sun gina gidan ya zama fada da ya zo kuma ya ce bawan Allah na tuba ni abin da nake so kana son mu zauna ne tare da kai ko kana so ka tafi ce inda ka mun izini ka yanka ne zan tafi ce to na yanka ka ce to dama ni ba bawa bane kaji kaji kaji amma tun da gama haka tattare iyalanka na muku addu'a ya daga hannu ya yi addu'a yanzu ma a birnin an ɗakin an ce ba wanda ya fi su kuɗi to ka zama wannan aiki rana ɗaya ma zai ja mala'iku su yi wannan kuma katangan dan ya haka ya za ta tashi to yi ne lokacin da katangan zai faɗi yiri da an yankara ya karba an ya kudin limilanihi faƙa mahul kurur biyadi kurur ya tsaye da wannan katangan da hannunsa yana daba katangan ya miƙe sai ne musa ya ce
قال لو شئت لاتكت عليه أجرا قال له موسى أنا موسى يقول لو شئت داكاسو لاتكت وذكر هذه لاتكت عليه أجرا أيضا كاكر بلادا da yanzu masu katangan ka ce su baka kuɗi za ka tada katangan suka baka kuɗi ai ka za kuɗin sai mu je mu ci abinci ja'alan haitu lam yurayihuna ma hajatina ila da'an gayi mutanen garin sun ki ba mu abinci kuma ka san muna da bukatar cin to da kudi aka dauka haka baka kururu to ai ka kana yan bayi laka ya kamata ma kai a kaza ji ulan ka riƙi ju'ili minu a garin mutanen garin nan alafi ilika ga wannan aiki naka lita kasirihim saboda takaitawansu fina a cikin haƙƙin ma hajatina kuma tare da gayi muna da bukatuwa faqad fa'alta ma'ruhu ma gairi ali yace lalle yau ka aikata aikin lada wanda bai dace ka yi wa musu ba wanda ba su mana alkhairi ba kullum sai ka musu alkhairi ai aikin ladan ba mahallin sa kai ba sai kurku ya duba alai Musa alaihi salam yace Musa ai kai da mantuwa kake lokacin da ka je madiyana fa waje da ummatan minan nasi ya sako ummatan minan nasi ya sako wa wajada min duni mumratani tazuga tazudani qala ma kadhubukuma qalata qalata la nasqi hatta yusdir ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir فسجى لهما ثم تولى إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير yace ka manta lokacin da ka je Madina ka tada jama'a ummatin a larabci jama'an da ya kai sama da arba'in suna rijiya suna ban ruwa a bayan su ga 'yan mata guda biyu budurwai ka ce ma ka tafi kuma 'yan mata me sha'ananku da ba kwa shayarwa suka ce ai mu ba ma shayarwa sai waɗannan masu dabobin sun shayar baban mu sha aibu ya hana mu mu yi cuɗanya da maza in sun shayar daga bayan mazan sun tafi mu ma sai mu shayar da namu da kawai ga ya ko na rijiya wanda sadauki arba'in ne yake bude aka ɗauke wurin da hannu ɗaya ka bude akwai gugan da zai ɗan maraƙi ne zai ja kafa ta ta ta suma sakela kuma ka ja ka ba ruwan ka ce kuma dan Allah kai kar a biya ka kai da kai wannan da ka ce kar a biya ka dan ni ma nayi ba a biya ni ba nayi laifi ko baka yi haka ba yace nayi daga da wannan ba wani abu ne ba ko ba ai kai ma ka yi haka sai ne mu zai ji abin ya zo masa kansa daga nan sai kurru kuma zai yi magana قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا Kala sai kulu ya ce to yake nan dama Musa ka yanke sharaɗi ka ce idan ka tambaye ni bayan wannan to kar ne abuta da kai bakin hanzarinka ya ƙare saboda haka kala sai ya ce da yi kurku ya ce haza firagun wannan shine rabuwa na waƙatu fira'i wannan yi ne lokacin da ni da kai za mu rabu baini wa bainaka yine rabuwar tsakanina da kai fi irabatu baina ila gaira muta'addida an raba baina ga abin da baya da sabuwa sawagaha an kera ta ne ta karara ga mime ta bil adabi ga adabi na waw sai kuru ya ce to wannan shine rabuwa na tsakanina da kai sa da sannu wa biyu ka zan baka labari kabla firaqi laka amma tun gabanin ba mu rabu da kai ba bitawili da fasaran malam tattali alai sabra na abin da baka samu ikon hakuri da shi ba yanzu baka labari tafsirin hadhihi al-ayat fassara wannan aya allati waqa'at wadda ta au li Musa ga ane Musa ma al-kuru tare da kuru wai jimata takasisi da kuru li Musa dalilin da yasa kururu yake ɗiga ane Musa wannan abubuwa guda uku to dai mun gaya muku labaran kowanne ga dalili in ya ce kaza ya ce kaza in ya ce kaza ya ce kaza duk ya gaya masa ai kai ma kayi kaza kai ma kayi kaza kai ma kayi kaza daga nan ne Musa ya yana sauraron kururu sai kururu ya ce da yi أما السفينة فكانت لمساكن يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا to ya ce amma sabinatu amma kaga wannan jirgin ruwa fa kana li masakina asharatan wannan jirgin ruwa na maskine ne guda goma ya amalu na bilbahari da wannan jirgin ruwan suke aiki a kogi biya muwajiratin laha ana ba su lada ɗalaban lilƙasabi da yi suke samun su yi sana'a faratu sai nake nufin ana aibuha ana aibuha na aibata ta wa kana wara'ahum ai idza raja'u yayin da suka jiyo au amamahum ko a gaban su wara'a amamu ne al'ana ayin da nake ma magana malikun akwai sarki yana nan kafirin kafiri ya kuzu kullu safinatin yana rike kowane jirgin ruwa in dai salihatin kyakkyawa ne jirgi saliha abinda ake nufi kyakkyawa to yana rike higa saban da zalunci nasaba wa alal mazdari an masa nasaba ga mazdari mubayyinu li nau'il akabi ga nau'in abin da ake rikewa to malam asawi yayi sharhi da yake cewa jirgin nan muskine goma ne wa kanu ikwat duk mutanen nan guda goma da suka mallaki jirgin yan uwa ne warasuwa an abihim sun gaji wannan jirgin ruwan abun babansu kamsakan mutane guda biyar daga cikin masu jirgin nan zamaniyin akwai masu shamajika wa kamsakan guda biyar kuwa ya amalu na bilbari su ne matuƙa jirgin wakila wani ƙaunin ma bi kulli wahidin zamanihi kowane ne yana irin nasa shamajikan laisat bil akar wanda ɗayan ba shi da shi fa amal ummal minhu amma su matuƙa jirgin ruwan fa ahaduhum ɗayan su a mutum goma majzumin ɗayan kuturu ne da hannun sa bar su ya daddare kaji ɗaya kaga ya zama miskini wasani na biyu a awarin ɗayan idansa ɗaya ne a matuƙan jirgin to kaga yi ma miskinin ne wasali da ɗaya matukin jirgin kuwa a arabin ɗayan gurgu ne warrabi na hudu a daren yana da gwaiwa to yi ma mai gwarwa ai kaga miskini wal kamis na biyar mahamumin layan kadiwa an ruhuma dara kullu na biyar din kullun zazzari baya daukewa a jikinsa wa huwa azgaruhum shine karamin su to kaji wayannan su ne su biyar da suke tuka jirgin masu tuka jirgin da suke neman abincin ɗaya mai jirgin kuturu ne ba yi da yatsa ɗaya mai ido ɗaya ne ɗaya gurgu ne ɗaya mai gwaiwa sai zazzabi baya ɗauke masa a su biyar ɗin da ma suke kula da jirgin bari mu ji kuma biyar ɗin da suke zaman gida wal kamsatul lati guda biyar kuma allazina la yadiquna al'amala wanda ba su da yin aiki ba su da daman aiki sayan a ama ɗayan makaho ne ma wa a sama ɗayan kuma kurma ne wa a ƙarfin ɗayan bebe ne baya iya magana wa maƙada ɗayan kuma gurjiji ne baya iya tayi sai jan gindi wa majanunin ɗayan ma mahaukaci ne su biyar ɗin wannan biyar ɗin a zaune suke wancan biyar ɗin su suke jirgin to yi ne ƙur'ani ya ce amma zabinatu kanan li masakina yanzu a nan waye ne ba muskini ba ka kaji jirgin na muskine ne in ka zo fassara sai ka ce muskinan su goma ne kuma ga yadda suke wa kana albarul ladina ya'maluna bihi shi wannan kogin da ake aiki da jirgin baina farisa ila rum tsakanin fas ne birnin fas wanda bashi Ahmadu Tijjani yake birnin shine Morocco birnin Morocco shine fas ila rum zuwa ga birnin rum to a tsakankanin suke hayawa daga fas ne zuwa rum ko da an tambaye ga nan suke hayawa fa'aratu hurur ya ce sai nake nufin ana iba na aibata ta fai zara ala maliku yayin da sarkin nan ya ga mu'ayyibatin ya ga jirgin nan an aibata ta sarka zai bata wai za jawazuhu asalahu ka gani idan sarkin ya ƙetara ya fice masu muskinan sai su gyara wanta wa biya su ci gaba da amfani da kayan wa kana wara'ahum da ya faɗa a gabansu ne ko kuma yayin da suka dawo aka ce malikun kana wara'ahum malikun suna da sarki wannan sarkin kafiri ne ibn abbas ya ce wara'ahum ne mai ma'anan amamahum kamar da Qur'ani ya faɗa min wara'ihim jahannam wa min wara'ihim jahannam wa yasqi min wa yusqi min ma'in to sadid kaga wara'ihim jahannam ai jahannam tana gaba ba tana baya ba to wara'a ne mai ma'anar amam da yace kafirun sarkin kafiri ne wa kana maliku gassa sarkin gassa ne ismuhu jaisur sunan sarkin sunansa jaisur to yi ne ya kudu kulla sabinatin jazba kowanne jirgi yana rikewa da zalunci to yi ne yake rikewa da zalunci domin in dama ya aika yake duk jirgi mai kyau a kawo masa in dai jirgin yana da kyau za a je da hiyaki a je bakin teku a yi ta kewayawa to an zo kan wannan jirgin kuna ga ba balanki sai aka ce a kyale ba shi da kyau a kyale ba shi da kyau idan suka tafi duk jirgin mai kyau na nahiyan aka ɗauke wannan maranken da suka sarkin ba ya ɗauka ba ya fice suka nemi muskinan nan kafinta ya gyara aka mai da falankin nan gaba kuma daga wannan gattin na fa zuwa rin ba jirgi ko ɗaya sai wannan muskine kasuwa ta buɗe kaga kururu ya buɗa musu kasuwa nan gaba jirgi ɗaya ne tan su kai ana jiran zaton gattin su mayar sun zo nan a tare su su mayar to yi kuru ya nan an ɗauke gattin nan wannan jirgin wannan musulmi na za su ci abinci su ba sarakuna ba ruwansu kaga sarakuna a zalamai ne sai dai irin sarkin da Allah ya shirya ya sa jiya muke muku bayani na cewa malami kar sarki ya san yi kar ya san sarki saboda haka akwai koyi da bayan Allah na gari irin su bayanu sauri wanda duk inda basara yake yake ba sa tare da yi ga wani bayanin sama kaɗan za mu kawo ba a cikin nan yadda suka yi da haruna rashid wannan ma sarki ne mutumin kirki wanda a zamaninsa da ya zo da suwa haruna rashid sai da ya kai matsayin an samu kimanin shekara bakwai wani ƙaunin an ce shekara uku aka tona masa kabarinsa tun yana da rai kullum zai je ni ga kafa ya ga kabarin a sauke ya sauke qur'ani bayan ya sauke kuma zai nema da ya ce ku sauke mun qur'ani a kabarin nan safa qur'ani rana qur'ani yamma Allah an ce an sauke kaman dubu saba'in ya ce kafin mu je mu dan yi wa gurin tanadi yana da wani ɗansa wata rana suna tafiya suna tafiya suna tafiya ya zo daga cikin sarki na auliya yi ya zo daga ɗabaƙatar afiyai shi ɗan na suna tafiya tsaya cikin jama'a da ƙam sai ya ga ɗan ya ce yaro ka kunyatar da ni mulkin uban ya gudu ya je ya je can gefe ya je zaune ya ce a'a kai ne dai ka kunyatar da ni ya gaya wa ɗan ɗan ya gaya uban ya ce me dalili sai ɗan ya ɗaga haka kansa haka ya ce kai bayar Allah ki zo da ya ga wani kurciya sai kurciyan ya zo ya ce zo ki zauna nan hannuna sai kurciyan ya zo ya zauna hannun yaron sai ta yi ya ce koma ki zauna kan itace ya koma ya zauna kan itace ce kai harunan rashid ka kira tsuntsun nan magani ya gaya uban uban ya kira tsuntsun ya ki zuwa ya ce kai ne ka kunyatar da ni tsakanin waliyan Allah na je lahira a gun waliyan Allah za su mun gorin ka ta ce uban ka ba wali bane ka kunyatar da ni a tsakanin waliyan Allah yaron ya ga daji da ya je wani gari a birnin busra yaron ya je inda ta bayanin sauran yake yaron ya je a busra kayan mulkin da menene gaba ɗaya zubar ya zama ɗan kwaban ƙasa in ana kwaban ƙasa zai je kwaba ƙasa biya ya ladan da zai biya bukatarsa da wannan kwaban ƙasa ran da ya zo da zuwa ya rubuta wasiƙa ya ce a kai wa babansa ya buga tambari ya ce ku gaya masa fa bayan Allah ya karɓi mu za mu koma ga Allah ku ce dai ya ji da kansa a lahira ya san yadda zai je game da Allah saboda haka wannan lamari ya ɗau abu mai nauyi a lahira irin hisabin da Allah zai gama shi da yi to ya ishe shi ishara dan sai ya gaya masa haka sai da haruna da jama'a duk suka yi kuka yanzu kuma wannan abin da zai faru labari ne daga abi imran da tauni eh saboda ba za ku samu littafin ba amma kowa ya kokari ya mallaka eh kar mutum ya ba yi da iyawul ulumuddin na abu hamid al-ghazali kar ya ba ka da wannan littafin kai kokari ka mallaka wani ne na Allah ya akwai tauhidin da da wannan tauhidin da muke karanta alhamdulillah al-mubdi al-mu'idu to Abu Hamid al-Ghazali ne yayi shi eh lokacin da yayi tauhidin a mafarki yayi ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bujuro lokacin zamanin sa kuma duk ƴan shi'a ne ya bujuro wa Annabi Annabi ya mika masa yatsunsa haka yace Abu Hamid zo ka tsotsa ya dinga tsotsan yatsan Annabi yace wannan abin da kai yi Allah ya yarda da shi to a tauhidinsa kun gani kuma lokacin da annabi ya yi iraji ya yi isra'i to yi ne wanda annabi ya ce da annabi musa ya ce kaga ni malamin zamani na kaman annabi ne daga bani isra'ila sai annabi musa ya ce ka kira malamin zamanin naka mana annabi da ya haka zai kirawo labarin wannan nabiyun yana cikin tabari da kadir sunan littafin da ya lalama kira sai kirarin annabi musa a ne ya kira wurin abu hamid da gazzali da ya kira wurin sai yake nan sai ya ce wannan ma za a raya ya nan gaba al'umma ne daga cikin jama'a na shi kenan sai a ne musa ta bai ya ce man yi suka waye sunan ka ya ce izini muhammadu bin muhammadu bin ahmadu da hamidu da gazzali ya ce allah asa loka min ismika la asa loka ismi abika wala ismi jaddika farin ni ismuka fa karban zai ka sunan babanka ko sunan kakanka ba a'a sunanka kaɗai na tambaye ka ya ce ni ma zan iya ma tambaya ya ce me yasa lokacin da za ku gana da Allah da ya tambaye ka ya ce wa ma tilka bi yaminika ya wa ma tilka bi yaminika ya Musa ya qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra ya ce qala hiya asaya lokacin da Allah ya tambaye ka cewa kai qala hiya asaya sanda ce atawaqqau alayha wa hushi biya ala dalili wala biya ma'arif ukra wa in kulta qala hiya asaya faqad la ajzaka kai ma da Allah ya tambaye da ka ce sanda ce ka dai ba ta yi ka kara ya ce nan zance ne muke ni da Allah ba na so yanke ya ce to ai ni ma ba annabi bane da annabin Allah muke zance ba na so zance ya yanke daga nan ne Musa ya hiru sai annabi ya daga sanda da ya da Isra'ila yadda ki ka faɗa Abu Hanif ya ce ajib fa inna hu nabi mursal kana ladabi wannan dan annabi ne mursali ba to ran da aka haifa Abu Hamid Ghazali ya zo duniya gari gari yake zuwa kallo in ka ya bude ma inda annabi ya doka kamar rana yanzu wannan littafin shi yayi ne wannan shi yayi wannan to ka zan kai kana so ka zama ahlul la'i to ka nemi littafin bayin Allah ko ba karanta ba albarkacin su zai shafe ka to Abu Hamid Ghazali yanzu bayanan da ya kawo kan malami kar ya yi ma'amala da sarki da shi za mu biya Allah za mu yi wata san kai mun wata amma a ciki na ɗauko muku ɗaya wasiƙa ne harunan rashid ya aika wa wani malami malamin yanzu zai miyar masa martani kuma ku duba yadda malamin baya so su yi ma'amala da sarki wa ana abi imran al-jawni abu imran al-jawni yace da mu qala lamma wuliya harun ar-rashid yayin da harun ar-rashid aka nada yi kilabatan shine ya zama haliba zara ulama wa duk wani malami da yake wannan nahiya na siriya sai da ya ziyarci harun ar-rashid fa hanu suka ce ayi murna bima sara ilaihi da irin matsayin da Allah ya bashi min amrul khilafati na lamarin halifanci fa wata buyutul amwa idan malami ya zo ya murna yace muna murna yau Allah ya baka amirul mu'minina kai ne halifa doron kasa sai ce to amin malamin sai addu'a sai ta bude baitul mali fa wata buyutul amwali a bude dakin kuɗi wa gabala bijaziyin bil jawa'ir sanya kowane malami za a ɗauki lada mai kyau in kai gaisuwa akwai irin ladan da ya kamata sai ɗauka ya baka wa kana qawlu zalika tun gabanin haka kuwa yujalisul ulama da yana zaune da malamai wanzu hada da masu gudun duniya wa kana yazharan nafs yana bayyana aikin ibada wata shabu kuma da wato tsantsani wa kana muwakiyan li sufyanu amma shi haruna rashid dan uwan sabiyanu ne bin sa'adu sabiyanu dan sa'adu bin manzari a sauri ne ake cewa sabiyanu sauri saurin garin su ne sai dai ka ce sabiyanu dan sa'idu dan manzaru a sauri kadima da ta ma dan wansa fa hajarahu sabiyanu sai sabiyani ya kaura ya bar siriya walam ya zurhu tun da aka bayi mulki ma bai zirce shi ba fai ta ƙaharu sai haruna rashid lamarin ya tsananta fai ta ƙaharuna rashid yake bege ila ziyaratihi yaya za a yi sa bayanin sauri ya kawo masa ziyara lekaluwa bihi domin yana so su kaɗaito akwai ɗan tattaunawan da za su yi waya hadisu hu ya ɗan zantar da shi falam ya zurhu sa bayanin sauri bai ziyarce shi ba walam ya aba bi mauri bai ma lura da ma matsayin da aka bashi ba wala bi ma sara ilai ko da matsayin da Allah ya bashi faitar da zalika wannan lamar ya tsananta ala haruna ga haruna rashid faka taba ilai da kansa haruna rashid ya dau wasiƙa ya rubuta safiyana sauri kitaban wasiƙa ya ƙulu ga abin da haruna rashid ya faɗa a cikin wasiƙa ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunanka ya Allah bismillah da albarkatan sunayen ubangiji ar-rahmani sarki ne kyauta a duniya amma maganiya ar-rahimi maji kanmu mu ne a lahira min abdullahi haruna rashid yace wasiƙa daga bawon Allah haruna rashid amirul mu'minina sarkin mu'minai ila akihi zuwa dan uwansa Sufyan ibn Sa'ad ibn Manzari amma ba'adu bayan wannan ya aki ya kai dan uwana Sufyan kad alimtu haƙiƙa na san annan la tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka wa aki bainal mu'minina ne ya hada ƴan uwantaka tsakanin mu'minai tsakanin mu'minai waja'ala zalika fihi kuma ya sanya wannan a ciki wal huwa gare wa alam ka sani ani kad wa kaituka ni nayi dan uwantaka da kai mu wa watan dan uwantaka lam asrin biya habluka ni ban yanke ragamar wannan yan uwantaka tsakani na da kai ba walama kada min hawudduka ko ban yanke soyayyar da yake tsakani na na ni da kai ba wa inni mandulaka ni ba ina nannadewa gare ka ala ahwalul mahabbati a zuciya na na nannade maka mabibiciyar mahabbati soyayya wal iradati kuma ina nufin ka da alkhairi walaula hadhihi alqaladati ba dan da wannan rataya ba ba wuya yake nufi ba ba dan da wannan karagan mulkin na amirul muminin da aka bani ba ka san duk wanda ya samu sarki sai a ce ko wani ya nauyi ya hau kansa to yi ne fassaran yace wa laula hadhihi alqaladati ba dan da wannan abin da ya zo ya rataya a wuya na ba allati qalada ni Allah wanda Allah ya rataya min a wuya na la ataituka wallahi da na je gunka walau habawa ko da da jan gindi ne lama a da laka fi kalbi min almahabbati saboda yadda nake jin kaunarka a zuciyata wajen su wa lam ka alatan ya aba abdullahi yace ya kai baban abdullahi annahu yanda sha'anin yake ma baqiya min ikwani babu wanda suka wanzu a ƴan uwana wai kiwanaka da ƴan uwanka a hadin koda da mutum guda ɗaya illa sai dai wa kada zara ni dukkaninsu sun ziyarce ni wa hanani sun tiya ni mirna bima sirtu ilaihi da matsayin da yau Allah ya mallaka min shi wa kada fatatu abwabul amwal duk wanda ya ziyarce ni ina bude masa babi wato kohobin dukiya wa ɗaya to ina ba su mina da jawa'izi na kyauta a saniyatu madaukakiya ma baratu bihi nafsi wanda zan ba su abin da ransa zai farin ciki wa qarrabihi aynayya wanda zan sanyaya musu idanunsu waya ni istabdatuka amma kullun ina sauraro na ga zaka zo ka ziyarce ni falamta ce ni ga har yanzu baka zo mun wa qad katabta laka kitab to na rubuta wannan wasiƙa a gare ka shauƙan minni ile ka saboda bege da nake a gare ni zuwa gare ka shadidin dan begen da nake ma yayi tsanani wa qad alimtu haqiqa ka san ya aba abdullahi ma ja'a bi fadalil mu'minina ka san abin da yazo daga falalan mu'mine wa ziyaratuhu da sadar da zamanci wa muwasilatuhu da sadar da zamanci ka san yanda annabi ya bada falalan ziyara fa idza warada alayka kitabi yayin da littafi na wanda na rubuta wasiƙan nan ya sadu da kai fal ajalu al ajalu kai gaggawa kai gagga ka zo guri na kun zama ɗayan haruna rashid ɗin kuwa ba ku sani ba ne yasa ai shi ne mutumin da idan ya yi nihi kafirin da yake bangon duniyan gabar sai hanjinsa ya kaɗa idan kafiri yana amerika ya ce kul wallahi ya ji hanjinsa yana kaɗawa haka aka yi duk duniya yi kaɗai a lokacin haruna rahil in kana tafiya a hanya kafir ya ga musulmi a hanya fita yake tsaya can gefe sai ka wuce zo ya ga hanyar ya wuce saboda yadda musulunci yake tafiya a zamaninsa ne a lokacin haruna rashid wato da za ka ajiye kudinka kamar miliyan dubu sai ya kara ɗari ba wanda zai ci mana kuɗi ne ya ɗauka to kaji a lokacin kuma ba wasa in ya tafi zai je aikin hajji masu rakiyarsa wata takwas suke yi har ya je aikin hajjin ya dawo wani bai san ma ya fita ba to mai wannan ne wayo yake magana ya ce in wazikan nan ta ta same ka to al'ajalu al'ajalu ka yi gaggawa ka zo guri na ka yi gaggawa ka zo guri na fala ma ka tabbata kitab yayin da ya rubuta littafin wasikar ita ta fata haruna rashid ya waiwaya ila ila man indahu ga wanda suke gunsa fa idza kulluhum yayin nan dukkanin su ya rubu na safyanu kowa ya san safyanin sauri wa kushunatuhu da tsoron Allah fa qala yace alayya bi rajulin min albad wani mutum yana koba yace a bani takardar ni da kai masa fa da kala alaihi rajul sai wannan mutumin ya higo yuqalu lahu ana kiransa da ubadu talaqani ibadu talaqani sunan wanda zai kaiwa safyanu sauri wasiqa fa qala yace ya ibadu kun kitabi hada karki wannan wasiqa ta an haruna rashid fan dalaga bihi ila kuba ka je da wasiqan nan birnin kuba fa idza dakaltuha yayin da kai ga kuba basal an qabilati bani sauri ka tambaya a sanar da kai ina ne kabilan bani sauri in ka tambayi kabilan bani sauri sun matsala an safiyanin sauri a cikin kabila kuma ka ce waye ne safiyanin sauri fa idza ra'aytuhu yayin da ka ganshi faliku kitabi hada ilayka hadar da wannan littafi na gare shi wa ai bi sam'ika ka mai da hankalinka kunnanka ka kiyaye jinka me zai faɗa wa qalbika kuma abin da ya gaya ma zuciyarka ta kiyaye jami'i ma ya kulu dukkanin abin da zai gaya ma fa hasa alai da iku amrihi ka binciko min kankanin lamarin ma ka mai da hankali da abin da zai gaya ma ka ji a kunne ka rike a zuciya kuma ka binciko min kankanin lamarin sa gaba ɗaya ga kamun labari ne wa jalilihi da babban lamarin sa ne takdiruni bihi domin ka zo ka bani labari fa kala ubadi kita sai ubadi ya riki wannan wasiƙa wanda laka bihi ya tafi da shi hata ware da kuba har ya je birnin kuba فسأل عن قبيلة يتنبهي قبيلا بني ثوري فأرشد إليها أكهي يده قريه ثم سأل عن سفيان يتتو واي سفيان الثوري فقيل له واقع ما لا سفيان فيك تنبيه هو في المسجد أي أي بايا زما أقول إذا جاء مسلات قال أباد أباد يتفاق قبلت إلى المسجد لنقبات مسلاتين yayin ya zai shiga masallacin fala ma ra'ani yayin da ya waiga ya kalli mai kawo wasiƙan nan ra'ani kama qa'iman ya sha ya tsaye ya miƙe hisa bayanan sauran wa qala ya ta'udhu billahi samiul alim min ash-shaytanir rajim da kanin da ya gaba fadan sarki ya ce a'udhu billahi a'udhu billahi samiul alim min ash-shaytanir rajim sai ya ce wa uzu bika Allahumma man ɗarika ya ɗarku illa bi khair yace ina neman tsari da kai ya ubangiji duk wanda zai keto ya zo mana wannan masallaci to sai dai ya keto mana da alkhairi qala ubad sai ubad yace ko qati da kalimat wannan kalma sai ta fada bi kalbi a zuciya na fajrahat sai mi kan jamun zuciya na falamma ra'ani yayin da ya ganni nazalat bi babil masjid sai ya sauka a kofar masallacin kama ya tayi wai sallai ci gaba da sallah daga ganin daga ganin bafadar kudin yana tayi kudin ya fara Allahu akbar ya fara sallah kudin ya ci gaba da sallah yana sallah dama ba ka rabuwa da alwala walam yakun waqtu sallah lokacin ko ba ma lokacin sallah bane ya dinga nafila kaji waliyan Allah fara faɗar farfiyar sai sai na daure doki na bi babul masjid ya kofar masallacin wadda kalta na shiga fai za jilisahu qu'udan sai ga almajiran suna zaune kada na kasuru usahum gaba da almajiran sun sun koyi da kansu kasa ka annahum lususun kai ka ce kamar dan fahi ne yazo musu sun yi shiruwa kada warada alaihim sulta na cewa labari ya zo musu daga sarki fahun kaye huna min hukubati suna jin tsoron hukuba kamar hukuba suke tsoro sun yi shiru fasalam daga nan nace assalamu alaikum fama rahadun ahadun ilayya ra'atuhu ba wanda ya daga kai ya kalli wannan babari almajiran sun yi assalamu alaikum shiru su waliye ne kaji waradu salam alayya bir'usul asabi'a sun ka mayar min sallama da haka dan ce assalamu alaikum suka yi sallamar ma da ya dan yatsa suka mayar min shi maimakon su waiga su kalli waye ne ba wanda ya kalla sai dai da haka da haka haka yake kenan da haka haka mayar masa sallama bir'usul asabi da dan yatsa fa baki zuwa giban yace ina tsaye ina tsaye fama minun ahadin yu'adu ba wani wanda ya bujiro gare ni aljulusu daga mazaunan nan wa kada alani min haibatin sai kwarjinin su ya hau gare ni ar'adata na dinga tsama shi mai wasiƙan ya dinga karkarwa wa madatu ainaya ilayhi na kura idanuna gare su fa qultu nace innal musalli huwa safiyana a zuciya nace duk inda aka yi wannan mai sallan nan shi ne wanda aka aiko ne almajiran ba wanda ya magana suna zaune shi mutum da yana sallah sai a zuciya na nace anya wannan mai sallan nan duk yadda aka yi shi ne wanda aka aiko ni gunsu fara mai tulkitaba bi ilai sai na yi ƙoƙari na jefa mai sallan wasiƙar wa kada alani min haibati ne ƙoƙari na jefa masa wasiƙar daga nan falan mara alkitabu yayin da ya ga littafin irta'ada sai jikinsa ya kama tsumayi sa biya da saurayi wata ba'a da anu yana sallah ya dinga haka yana ja baya da ya ga wasiƙa ka anna uwa hayatin alaral kai ka ce mucijiya ke take zuwa gudu yana sallah da wasiƙa ta bada ba iska yana dan kada wasiƙan ba to yana sallan yake matsa kar wasiƙan ya zo kusa da yi yana sallan yake matsa har wasiƙan ya tsaya kar takardan ya taba shi amma bai san ma takardan ko na meye bane kai ka ce miciji ne yake nufinsa haka yake yake matsawa min mirabihi da gun da yake wasiƙa faraka yayi ruku wa sajada yayi sajada wa sallama ya sallama wa adkala yadahu bi kummihi da ya gama sallan sai ya haka kun gani adkala yadahu bi kummihi sai ya haka hannunsa wannan guda biyun sai ya boye su haka ya sa su a cikin bakin riga kun ji ko da ya sa hannunsa a bakin riga wa lafaha bi ibayatihi da wannan abayar yayi haka kuma da ya za hannun a cikin rigan ya sake nan na ɗaya hannun bari mu ji me dalilin nan na ɗaya hannun wa a kazahu sai ya riƙa wa ƙabbala hu biye da ya haka da hannun kuna gani da ya haka ta rigan ya ɗau wasiƙar ya juya amma wasiƙar da hannunsa bai taɓa wa sai dai ta cikin rigar da za ku ji kuma yadda zai yi وأخذه وقبله بيده ثم رماه إلى من كان قلبه دي دو وثيقة تريقا فيجيو وثيقة ga almajiran da suke bayansa amma bayyanansa bai taba wasiƙar ba fa bai taba ba kaji man kana kala wa qala yace yakubuhu ba'arukum do Allah wani ku ya rike wasiƙar nan ya qarahu ya karanta wani ku ya rike wasiƙar nan ya karanta fayin ni an tagabiru la ana masa shayin masa hu zalimin da ya ce abin da ya sa ni ba zan karanta ba yanzu ni zama bai kama na ba a tagabirin la zan yi saboda hannuna ya taba abin da azzalim ya taba kafin da gama a tagabirin la ku karanta an tagabirin la yanzu mu yanzu zama bai kama barin kama a tagabirin la na tuba saboda hannuna ya taba abin da azzalimi ya taba yace mu za mu tuba kafin ku karanta mu ji wannan taba wanda ya ba ba hannunsa ne ya taba ba ya ce ta mu hannunmu ya taba abin da azali ne taba bari mu kama a sarfin da ku karanta ya kira ku baro shayin ku ya karanta a cikin ku ya ce fa inni masa yadi ya ce astaghfirullah an amasa shay'an masahu zalimin biyadihi qala ubaru ubaru ya ce fa akazahu ba'aru almajiransa bayanin sauri wani ya riki wasiƙar fa hallahu ya kunce wasiƙar ka annahu ka yi mai kuncewa ma min famila ya kamar a bakin miciji yake warwarewa yana haka hankali kai ka ce bakin miciji ya rike da kyar mai kuncewa ma dan kan farce yake kama ya kunce kar yi ma hannun ya taba wannan ma umarnin malamin su ne kai ka ce kaman bakin miciji zai rike shi ma mai kuncewar to daga nan ya kunce wasikar yana mai tsoro min fanni haya kai ka ce miciji ne zai sare ni sun mafarrahu ya bude wa qara'ahu ya karanta wa qabala safyanu ya tabassam sai safyanu yake murmushi lokacin da yake karantawa tabassamal muta'ajjibi murmushi na mai ban mamaki falamma faraga min qira'atihi yayin da almajirin ya gama karanta masa ƙara sai zafiyani ya ce aka balu ku juya bayan takardar wannan ba nan ne da rubutu ba to aka balu ku yi haka ku juya bayan inda babu rubutun nan sai zafiyani sauri ya ce aka balu ku juya wakutubu ku rubuta ila zalimi ga azalimi bi zahari kitabihi ku rubuta masa a bayan wasiƙarsa kara nemi wani takarda ku rubuta wa azalimi amsar a bayan wasiƙarsa kuna ji ba a rubuta masa faƙila lahu sai aka ce da ya ba abdullahi innahu kalimatun aka ce ai kaliba ne fa amirul mu'minin fa kaliba ne haruna rashid ne wai ya aiko yi wai kaliba ne falau ka tafi ilayhi bi kirdadi aka ce akramakallahu kalifa ne amirul mu'minin wai da muke ganin ko za a rubuta masa ne da wata wasiƙa ne a takarda tsarkakekke faƙala mana yace uktubu ila zalimin fi zahari kitabat ku rubuta azzalimi a bayan wasiƙansa fa in kana igtasabahu min halalin fa sawwa yujzabi in takardan da ya saya na halal ne a saka masa idan takardan na halal ne ya saya idan muka rubuta masa wasiƙa bayan takardansa to ya samu lada ya samu lada in kudin na halal ne ya sayi takardar da yi ya samu lada bari ka ji bai gama ba eh wa in kana igtasabahu min harami idan da haram ya sayi takardar nan fa sawwa yusla bihi da sannu za a kona yi da ni wala ya buga shay'un masahu zalimu inda na mu a gunmu ya zama ba wani abu da azzalimi ya taba a gunmu ba ma so mu bar kayan azzalimi a nan ya ka muku wasiƙa kayan azalimi ku bari a nan ku rubuta masa bayan takardansa in kudin na halal ne to muka rubuta bayan takardansa ya samu lada Allah ya saka masa idan kudin na haram ne a kona yi mu kuma abin da azalimi ya taba a nan makarantar namu ba mu da yi amiru azalimi kayan ba mu da wani rabuwan kayan azalimi a wannan gurin eh kaji ba a rubuta masa yanzu ba wani abu da azalimi ya bari a nan inda na fayyutilu alaina dinina ba ku sani ba idan an bar takardar nan anan addinin mu sai ya baci in aka bar takardar da azzalimi ya rubuta muka bari a nan mu addinin mu zai baci kun mayar wa azzalimi kayan sa wazikan azzalimi ba sai mu wannan nan gaba za mu zo maganar kuɗi wasiƙa ma ya zama bala'i amir to wannan ba koyi za ku yi fa kun gani ina zalimi ya aika muku wasiƙa fa takardar nasa a yi za ku rubuta ku mayar masa da kayansa idan kuka mayar masa bai kenan ba amma kayan azali ne bada anan addinin mu sai ya lalace haka ya gaya mana fakila lahu ma na fitu suka ce to akar maka Allah me za mu rubuta bayan wasiƙan nasa fakila lahu yace ma na fitu kale yace o kutubu ku rubuta bismillahir rahmanir rahim yadda hi ma ya rubuta a wasiƙa aka rubuta bismillahir rahmanir rahim min al'abdi lil mazanubi wasiƙa daga bawa mai zunubi shi cewa yayi wasiƙa daga amirul mu'minin yi kuma ce daga bawa mai zunubi sabayanu bin sa'id bin manzuri a sauri ila abdul magaruri wasiƙa zuwa ga bawa rudadde bil amali mai dogon guri harun rashid allazi suliba halawatul iman wanda Allah ya cire daɗin imani a zuciyarsa amma ba da bayan wannan fa inni ni ga bayanan sauri kada ka tabtu ileka na rubuta wasiƙa gare ka a araba ka ina sanar da kai anni kada saramtu habluka da kace kai ba ka so mu yanke zumunta to ni na yanke zumunta tsakanina ni da kai wa kadatu wada'aka na yanke kauna tsakanina da kai soyayyar da ka faɗa mun yanke ba ma so wakalaitu mauriya ka kuma har abada muna fushi da inda kake kalaitu fushi ne ma wada ka rabuka ko bar shi kake yi ma wada ka rabuka ma wada ka rabuka wa ma kalaya yace mu muna fushi da wannan gurin naka fa innaka kai kad ja'alatani shahidan ka sanya ni sheda yanzu ni kamar sheda yanzu ni za bayanin sauri ni ne shaida alaika a gare ka lahira zan ba da shaida bi kirarika da hurcin da yanzu kai mana ala nafsika ga kanka fi kitabika da littafinka ni ne shaida a gare ka da hurcin da kai a littafinka za mu ba da shaida a gaban Allah haji bima hajjamta bihi ala baitul mal muslimina da kake kai hari ga baitul mal ka ce malamai idan sun ziyarce ka kana ɗau kuɗi ka ba su to mu ne ya dagun Allah na cewa ka rarramu dukiyan gwamnati ka ci sai mun ba da yadda Allah ya kona ka fa amfaka hu da kake ciyar da dukiyan baitul mal fi gairi haƙƙi ga wanda bai dace ka bayi ba wa amfansu kake zartarwa fi gairi hukumi ba cikin hukuncinsa ba summa lam yarda bima fa'alta kuma Allah bai yarda da abin da kai ba wa anta na'in anni daga yau ka nisance ni hatta ka tabtu ilaika tashahaduni ala nafsika har ma in dai wannan wasiƙa tawa da na rubuta ta sadu da kai amma inni ni dinnan ƙarshe hito alaika ni zan ba da yada gare ka ana wa ikiwani da ni da almajiraina alladina shahidu qira'atu kitabaka wanda suka halarci karanta wasiƙanka wa sanuni shahadatu alayka gobe za Allah zai kira mu sheda a gare ka gadan gobe baine dai Allah ta'ala a gaban Allah za mu tsaya mu bada sheda ya haruna za ta ya haruna rashid hajamtu ala baitul mali mu ne za mu ce haruna rashid yana kai hari ga dukiyar musulmi malil musulmi na bigairi lirawun ba tare da musulman sun yadda ba halar da zai fi iluka almuwallafa da kulubahu yanzu a ya kai haruna rahid daga malamai sun kai da kai sai ka ɗau dukiyan baitul mali ka ba su wannan abin da kake yi muwallafa da kulubahu sun yadda da wannan aikin naka wal amiluna alaiha masu raba zakka fi arzillahi ta'ala sun yadda da wannan aikin naka wal mujahiduna fi sabilillahi yanzu a yi masu fita yayi cikin taimakon addinin Allah sun yadda wa bin sabilu bako dan tabarki ya yadda da wannan aikin naka amara da bi zalika hamalatul qur'an yanzu malaman da suka haddace qur'ani sun yadda da wannan aikin naka wa ahlul ilmi malamai masu ilimi sun yadda wal aramilu matayen da ba su da miji gwagware sun yadda da wannan aikin naka wal aitani yanzu aishe marayu ma sun yadda an halala riya bi zalika al hukm al adalu ko kuma a'a wato bayan wannan amara riya bi zalika kalqum min riayatika yanzu a duk talakawanka sun yadda da wannan kyautar da kai fashad ya haruna ya haruna maza ka daura mi zalika ka daura damara na kwarjalle wa adalil mas'alati kayi tanadi ga tambayar da za a ma a kabari jawaban ka daura kwarjallan ka kayi tanadin tambayar munkari da wani kiri walil bala'i jalbaban ka nemi bargo ka za a jikin ka danga bala'i a gaban ka walam ka ana sani annaka kai dinnan haruna rashid sadaqi bayna yadayil hukm al adalu da san za a ɗaya da kai a gaban hakimi mai adalci faqad razi'ita bi nafsika yanzu hakika ka azurta kanka idza filbada halawatul ilmi yayin da aka cire ma dadin ilimi wa zuhudu da gudun duniya wa lazizul qur'ani da jin dadin alqur'ani wa mujalisatul akhyar da zama da zababbu wa dariyati li nafsika ka yarjar wa kanka an ta kuna zaliman yanzu ai kai haruna rahil ka yarda kai azzalimi ne wali zalimi ne imaman ranar lahira kuma kai ne shugaban azzalimai ya haruna ta'atu ala karirin yanzu a ka zauna ka ragan mulki wala bisu da harira ka za ta babun goyin wanda Allah baya so a sa wa azbalata sitran ka saki labule duna badika ba zuwa kofarka wata shabbahat bila hajabati yanzu kana ka kwatantu da sa oli lambirabi yanzu kaman Allah kaman sarki Allah kake zo kai ma ka zama ko kana zo a tattare ka ba a kan ganinka summa al'adu ajnadika ka zauna da kai da sojojinka a zulmatu azzalimai duna ba ba wanda zai zo kofarka wasa taraka sun sirce ka yazlimuna naza ba ku da aiki sai zalantar mutane wala yansihuna yashribuna al-kumura babu adalci sai shan giya kuke wa yaribuna man sharibuha kai kana shan giya amma kana bulalan wanda ya sha giya wa yazununa kana zina wa yahduna zani amma sai ka kama mazinaci kana masa bulala wa yazriquna ga kan barawo kana zata wa yakadauna sariqa amma kana yanke hannun barawo kuma kai ma kai ma barawo ne afala kana hajila hakamu al yanzu a wannan hukuncin ba kyautuwa ya kai wa kanka ba wa alaihim da wanda suke kusa da kai qabla an ta kuma biya alal nazi kafin ka zartarwa da mutane hukunci da wannan fa kai wa dika ya haruna ya haruna yaya zai kasance gadan gobe kiyama iza na je munadi yayin da mai kira ya kira min ibadillahi ta'ala nan gabgabar zatin Allah lokacin da Allah zai ce ushurul ladina zalamu أوشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون Allah yaya za ka yi a ran da Allah ya ce ushurul ladina zalamu ku tara wa'anda suke azzalamai wa azwajuhum da duk wanda yake kusa da su ai azzulmatu abinda ake nufi azzul- a- azzulmatu wa awanu zulmatu da azzalamai da masu taimakon azzalamai faqadbat baina yadayin layi za a gabato da kai a gaban Allah baka sani wayaddaka magalula tani an kunkume hannayenka ila unikika zuwa ga wuyanka la yakafuhuma ba wanda zai kunce ka illa adaluka wa insafika sai dai adalcin ka yi zai kunce ka wa zalimuna sauran azzalimai haulaka suna gefen ka wa anta lahum sabiqun kai ne shugaban su wa imamuhum kai ne shugaban su ila nar zuwa ga wuta ka annibika ya haruna ya haruna ni yanzu ma kamar na gani wa qad akantu bi raqil hana'u yanzu ma na ga gaban Allah kamar an shaƙe ka waradatul mazaq ana gangaro da kai magangaran wuta wa an da tarahu sunatuka fi mizani gairika ga yi yanzu aikin ladanka kuma ina ga za a sa mizanin waninka wasa ya aji gairika zunubin wani fi mizani ga za a sa ya sikelinka ziyadatan ala sai'ati za a ma ƙari da mummunan aikin da kai bala'an ala bala'in za ka gamu da bala'i akan bala'i wa zulmatun fawqa zulmatun duhu kan duhu fata bir bi wasiyati to saboda haka ka kiyaye wasiya na wata iz bi mau'izatika wa azanta da abinda na ma wa'adi allati wa'azuka biya wanda na wa'azantar da ita gare ka wa alam ka ana sani anni kada nasatuka mu mun yi nasiya gare ka wa ma abqaitu laka bi sun ilgayat babu wani abin da ya wanzu daga wannan aiki a mataka fatakillaha ya haruna ya haruna ka ji tsoron Allah fi ri'aya ta cikin wannan kiwo da kake wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka kiyaye matsayin ane muhammadu tsira da amincin Allah fi ummatihi ga cikin al'ummarsa wa sanal kilabatu alaihi ka kyautata haliban shi gare su wa lam ka ana sani ya anna haru anna hada al'amri wannan lamari na halibanci da ka gani haruna law ba iya ligairika da zai wanzu ga wannan kalam ya sai ilaika da wannan kalibancin kai baka samu ba wa huwa sa'irin ila gairika kuma ya kasance ga waninka da zai wanzu gare ka da wani da kai baka samu ba to yanzu ma ba zai dawama abunka ba wa hada duniya wannan duniya da kake gani tan taqalu bi aliha za ta cire da mutanen cikin sa wayidan ba da wayidan ɗaya bayan ɗaya faminu daga cikin su man ta zawada zadan na ba'ahu a kowanne ya nemi guziri guzirin da zai amfane shi wa min daga cikin su man kasira duniya wa ukuratu a kowanne ya asaran duniyarsa da lahiransa wa inni ahadisuka ya haruna ya haruna ni na tsare ka min man kasira duniya kai kana da ina lissafa ka a cikin wanda ka tabe a nan duniya wa ukuratu wanda kuma ka tabe a lahira fa iyaka ka shedinka wa iyaka ina maka tar an ta fito mani kitaba daga yau yau kar na ƙara gani ka rubuta min wasiƙa ba da haza bayan wannan in ko ka rubuta fala ujibuka anu ba zan baka amsa ba wasala bayan yayi wannan ya gama qala ubada ubada yace fa alqa ila likita sai ta kujera masa littafin manshurin yadda aka yi rubutun haka ko na dahi ba ba ka gayi gairar ta dawiyyar ba tare da nadewa ba wala makatumin ba tare da buga wasiƙar tambari ba fakatuhu sai na rigi wannan wasiƙar wa gabar da irin su na gabaci kasuwan kuba wa kad wa qa'atil mau'izatu min qalbi wannan wa'azin da aka yi wa wannan haruna in ji babadan yace ni ya fada zuciya na fala dai to sai na je na yi hela ya ahlul kuba ya ku mutanen birnin kuba ajabu ni ku amsa min mana fa qultu lahum suka ce ya kauni ya kai mutanen mu man yashari rajulun harba min allahi ila allahi wa zai sai mutumin da haraba ya gudu min allahi daga Allah ya nufi Allah da ya karɓi wasiƙar shi ba buhari ba ne kudin sai je kasuwa ce jama'a wa zai sai mutumin da ya gudu daga Allah amma ya doyi Allah wa zai saye shi fa aka balu ilayya bi dinari wa darahi sai mutane suka zo gona da dinari da dirhami fa qultu nace la hajata li bil mali ni ba ni da bukatan dukiya wala jin jabbatu sufi ga alkebba na na sufi kashinatun wa aba wa iba'atan da abaya na kudaniya na auduga yace wannan alkebban nawa nake so a canja man da sufi alkebban mai tsada ne kaman kai ne kace a karbu wannan rigan nawa na boyin a ban karebo eh ni ma wannan rigan bana so aka nemi tsohon riga ka bai alkebban nan nawa kuma a canja min hida bargo mai mai kaushi duk kayan sarakunan ya bada yi ya karbi kayan masu tsoron Allah Allah ya ce fa ta bi zalika shine abin da ni nema wanda na za ta ma kana alayya wannan tubabin da yake jikina ba daga yau bana san su allazi kunta albasahu wanda nake son ya su ma amirul mu'minina wa qabala aqwadul barzuni sai yazo yana jan dokin wa alayhi tilawa tare da higa makami allazi kunta amalu wanda yake dauke da hi hata a ce babu amirin har ya zo ƙofar gidan harunan rashid habiyan yana tafiya a kafa rajilan kafansa ko takalmi babu fa hazza biya man kana ala babal khalifati sai wanda suka fahimci wanda suke gadin halifa amirul mu'minina summa isa wa zana aka nemi izinin na shiga falamma da kalatu alai yayin da ne ga gun haruna rashid wa basara biya ya kalle ni ala tilka halati ga wannan hali kama sai ya tayi waka da ya zauna sun makama ka'iman kai haruna rahim sai da ya miƙa ne waje alayya na ɗan mura'azu ya dinga marin kansa kafin ma na bahi amsa wa waje hu da fuskansa waye da ubil wail yana wayyo Allah wal hadan yana layi ga taban zuciya wa yaqulu in taba'ar rasul wa kabal mursal haruna rahim yace yanzu ma sun jaya wa'azantu ni da na aikan ban wa'azantu ba mali wali duniya ina ni ina duniya mali wali mulki ya zuru aniyar sariya dama wannan mulkin ya gushe bar ni sun malakar turkita ba ilai manjuran wannan wasikar yadda yake a buɗe haka na jefa masa kama da ba ilayya kamar yadda aka bani fa gaba da haruna haruna ya gabato ya karauhu yana karanta wasiƙan wa dumuhu ta hadiru hawayensa yana zuba min alayya idanunsa waya ƙara ya karanta wasiƙan waya shaƙa haƙa ya yi shi ƙirƙiri faƙara ribali julisa ya biya shayin sai wani ya faɗa daga shayin wato fadawansa ya ce ya nirul muminina laƙad ajira alaika safyanu wannan safyanin sauran yau ba ya kutsa ma mummuna abu yau gayi ya sa ka kuka har kana suma falau wajatu ilai mu ka ba mu izini mana migunsa fa a ƙasa da gubi da hadidi mu je mu sare mu je mu ba mu izini mu je mu daure ma yi da bakin karfe wari kar alaihi sijini mu je mu danna maka yi a kurkuku me maganin sa kunta taj'aluhu ibratan li ghairi idan muka masa haka wani malami ba zai kara maka haka ba fa qala da haruna sai haruna yace itrakuna ya ubadu duniya yace ku rabu da ni masu bautan duniya yace mugayen mutane ba ku ba ni wannan halin ba masu bautan duniya ku kyale ya ubadu duniya masu bautan duniya haka ya gaya fadawan almagaruru rudadun min gararta muni ku kuka rude ni na hau wannan karaga wa shaqiyu man ahlakata muni shaqiye ku kuka halakar da ni wa inna sabyana sabyana sauran da kuke gani ummatin wahada yi kadai al'umma ne abun koyi fatar ku sabyana ku bar sabyana da sha'anin summa lam yazal katabu ala nasbi ila jambi wannan waziran na sabiyanin sauri kullum yana na a gefen haruna rashid ya ƙarau yana karanta yi inda kullu salati duk lokacin sallah ya karanta wasiƙan nan hatta ta fara yi mawulla har haruna rashid ya dasu fara yi mallahu abdan to Allah ya ji kan bawa nazara li nafsi wanda yawa kansa tsokaci wata illa ya ji tsoron Allah bi ma ya kaddimu alaihi gadan cikin abin da zai gabace gobe iyama min amali daga aikinsa fa innahu alaihi yuhadu dan duk abin da kai da yi za a ma hisabi wallahu wali tawziga Allah shine mai bada dace to a cikin wasiyoyi na malamai masu gudun duniya kusan guda 50 ne yanzu ɗaya muka karanta mu daga nan kuma har duniya ya tayi bai ga haruna rashid ba haruna rashid bai gan shi ba kuma har duniya ya tayi kayan azzalimi bai shiga hannunsa ba saboda haka sai mu je wa kana wara'ahum malikun وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا Jama'a kun gani fa kun jaye kanku kar malami yanzu fa ba da fasara ke eh kun ga wayannan bayan Allah in kana karanta wasiƙan su wallahi daga yau ma sai ka ji kai bara'a da kai da sarakun wa kana warahu yace a bayan su ga wani sarki yana rike kowane jirgin ruwa da zalunci mu je gaba kadan ai can gaba ne Mm.
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا Mm.
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب روما sai kudur ya bada amsa ya ce wa amal gulamu amma kaga wannan yaron da na kai fa kana abuwahu mu'minaini mahaifansa guda biyu mu'minai ne faka shi na amma muna jiya tsoro an yi kuma idan ya kusanci balaga rubu yanan yaron nan zai yi ɗagawa wa kuburan kuma zai kafirci fa innahu kana bil hadisi abin da ya zo a cikin hadisi muslim da ba kafirin dama Allah ya halice ya kafirin walau aish da yaron ya rayu lai da haka huma da ya kusanci balaga la mahabbati lahu saboda san da iyaye suke masa ya tabi'anihi bi zalika iyayen za su bi su ma su zama kafirai daga ya kusanci balaga to zai zama kafiri in ya zama kafiri kuwa to iyayen ma gaba ɗaya za su zama kafiri a dalilinsa kenan sai Allah maɗaukakin sa yawwa ya kale ma daga ya kusanci balaga zai zama kafiri saboda dama an haife shi ne kafiri Mm.
وأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب روما fa'aradina shi ne muke nufi abin da ake nufi fa'aradina ɗin a nan to Allah ne mai nufin a haƙiƙa an yi badila kuma Allah ya ce muke nufin za mu canja wa uwayen nan guda biyu bita shadidi wata kabi rabu huma ubangijinsu kairan minhu zakatan wanda ya fi wannan mafi alkhairi wajen tsarkaka silahan wata ƙayin da da silahan gyara wata ƙiyin da tsoron Allah wa qaraba minhu ruba kuma da wanda ya bi su kusanci wajen mahaifa bi su kuna da haihuwar mu ai rahmat wa hiya ita ce albarru nagarta bi walidai ga mahaifa guda biyu fa abdalahum Allah ta'ala jariyat sai Allah ya canza musu ya mace tazawwajan nabiyyan wannan yarinyar ta auri annabi fa waladan nabiyyan ta haifa annabi fa hadallahu ta'ala bihi ummatu a dalilinta Allah ya shiryar da al'umman ƙasan baki ɗaya abin da ya zo a ruwaya to ai ma da ta auri annabi wakila isa na ayar nabiya wani ƙaunin annabi goma sha biyu ta haifa wakila waladat saba'ina nabiya da ƴaƴanta da zuri'arta an samu annabi saba'in wa ma fa'ala al-kurru min qatala al-bilal lokacin da kurru ya kai yaron ku duba shirin ku na sawi dan ku samu ƙarin bayani inna ma huwa jarin ala shar- a shari'ar sa yana gudana na saman tsari hadha la ahadul aqwali fi tafsir al-kalb wa kila wani kaulin kana ilman ilimi ne bi suhufil madhunati na takarda wanda aka banni wa kila wani kaulin kana lawan allo ne min zahaban na zinare makatuban an rubuta bi ahadi janibihi a ɗaya ɓangaren an rubuta bismillahir rahmanir rahim ajibtu yace ina al'ajabi liman yuminu bil qadari wanda ya imani da kaddara kai ba ya hazani yaya yake taban zuciya ajibtu kuma ana al'ajabi liman yuminu bil rizqi wanda ya imani da arziki kai ba ya tabu yaya zai dinga wahala wajen neman arzikin ajibtu ina al'ajabi liman yuminu bil mawti wanda ya imani da mutuwa kai ba ya farahu ya zai dinga farin ciki a duniya ajibtu ina ma al'ajabi liman yuminu bil hisabi ga wanda ya imani za a yi masa hisabi kai ba ya gafaru ya zai dinga rafkana ajibtu ina al'ajabi liman ya'rifu dunya wanda ya san duniya wata kallabuha za ta juya ta bari kai ba ya dama innu ila yaya ya zai samu nutsuwa da ita la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan ne a ɗaya bangaren Allah wa bil janibi a ɗaya ɓangaren al'ukura magadubun an rubuta anan lahun shine sarki Allah la ilaha illa ana wahadi shine sarkin da bayi abun bautawa da gaskiya sai yi wahadi ya ɗayan ta la sharika lahu eh kalaqatul khaira wa shar Allah ya ce ni na halitta alkhairi da sharri fa dubi aljanna yana maraba liman kalaqatuhu lil khairi ga wanda na halitta idan alkhairi wajiraitahu ala yadayhi na gudanar da alkhairin a nan gaba gare shi waidan wutan jahannama yana maraba liman kalaktahu lil sharri ga wanda na halitta ga sharri wajiraitahu ala nake gudanar da sharrin a nan gaba gare shi to wannan yi ne a bangaren ɗaya allan da bangaren ɗaya allan to yi ne da aka ce wa kana abuhuma saliha babansu mutumin kirki ne hibzan kiyayewa ne bisa layi da gyara fi anfusihima ga kawunansu wa malihima da dukiyarsu ila wani kaulin inda hu abuhuma mubashiratun wani kaulin an ce babansu ne da ya aihe su wa kila amma maganar da ya fi inganci huwa al-abdul sabiu uba ne na bakwai kakansa ne na bakwai wa kila wani kaulin al kaka ne na goma wa kana yusamma sunan kakan kashihan wa yazu ummuhuma sunan mahaifiyarsu kuma duniya to kaji dalili wa bi dalilin ala annahu taqwa usulu tanfawu al-farq wannan ya nuna mana dalili anna taqwal usul kaga tsoron Allah asali tanfawu al-farq zai amfana da shi in dai uba ya zama mai tsoron Allah uwa mai tsoron Allah to insha Allah jikan jikan da za su aiba ma sai ya zama mai tsoron Allah annabi ya faɗa ya ce khairul ajdadi tanfawu al-auladi idan kaka na gari ya yi aikin Allah to jikokai za su amfana to saboda haka don yawa yawan mutane da kake gani a albarkan iyaye suke ci in uba ya shuka alkhairi idan bai kai zamanin da zai girba ba to ɗa zai girba in ɗa bai girba ba jika zai girba in jika bai girba ba jikan jika har jikan jikan ya sai ya girba idan uba ya shuka sharri ɗa sai ya girba in bai girba ba jikan sai ya girba da haka dai sai sharrin nan an girbe shi to saboda haka mutum ya dinga shuka alkhairi kaga wannan kaka ne na bakwai ko na goma yayi aikin Allah yanzu ga jikansa na goma zai girba alkhairin da yayi aka ce dan komai ba wa kana abuhuma saliha fa aradna fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakrija kanzahuma rahmatan min rabbik fa arada rabbuka sai ubangijinka yake nufi an yi buluga a shadda huma yake so wannan yara su kai matuƙar ƙarfinsu, ai ina sannan ebe haso, rushi da huma yaran nan guda biyu su hiriya, wa yi sakarija kan huma a lokacin Allah zai bayyanar da wannan taska tasu, rahamatan min rabbika wannan rahama ce daga Ubangijinka, mamulan lahu wanda aka yi aiki ne don shi amiluhu ara daga aikin abin da ake nufi wa ma fa'altu wa ma fa'altuhu an amri sai kulur ya ce to duk wannan abin da ka ga nayi wa ma fa'altuhu ai ma zikira ban aikata duk abin da aka ambata muku ba min karke safinati na tsaga jirgin ruwa wa qatalul gulama da kai wannan yaro wa iqamatul jidari da tsaye da wannan katanga an amri ba daga umarni na bane ai iftiyari ba daga cikin zaɓi na bane bal bi amri ilhamu min Allah wannan lamari ne wanda Allah ya kimsa mani kimsawa ne daga Allah lam yaqul bi wayin bai ce wahayi ba li adama jazami bi nubuwati saboda rayin ba a tabbatar da annabcinsa ba sai dai ilhama dan ba a ce masa annabi in ka ce annabi zama ba annabi ba Allah zai kona ka idan kuma annabin ne kace ba annabi ba ka kore annabci ga wanda ba annabi ba wa ba'artahu an amri wannan abun ba daga umarni na nayi ba malamai suka ce da annabin ya cewa zai yi wahayi aka yi min to tunda bai ce wahayi ba aka ce kimsawa ne daga ubangiji zalika zalika tawilu ma lam tazi alaihi sabra zalika wancan wannan bayani tawili ne bazaran ma lam tasadi alaihi sabra abin da baka samu ikon haƙuri da shi ba ayyukalu istida'a baka samu iko ba wasa da'a bi ma'ana a da'a fa bi hada cikin wannan ma qabla huda abin da ke gabanin sa jam'i ne baina lugatain an tara tsakanin lugogi guda biyu wa na'wat ibaratu sai aka kamanta wannan fassara fi fa aratu da fa aradna da fa arada rabbuka yauwa duk aka kamanta su akwai bayani wannan tafsirin bai kawo ba amma nan ma za mu ji ko ya suka rabu da kurun da anai musa wa salisu na uku da ma kana islam maharan araba fa arada rabbuka da ya faɗa to ai kila wani kaulin inar kururu shi kururu lama arada an yi farika musa yayin da kururu yake nufi zai rabu da anai musa qala lahu musa sai anai musa yace ausini kamun kururu kamun wasiya kala ya ce kun busaman wala ta kun rare hakan kurutun da ka ce na maka musa ka ce na ma wasiya to ka zama mai murmushi kada ka zama mai dariya ka zama mai murmushi to saboda al'adan annabawa dama duk murmushin suke yi wada allu jajata ka bar zurfafa wala tamshi fi gairi hajatin ka daina tafiye-tafiye in dai ba tare da bukata ne ta so maka ba wala ta aba ala kaɗa ne ka daina aibata masu kuskure kaɗa yawon akan kurakuransu da suka aikata wa baki kai kuka musa ala ka iya cika akan naka kuskuren ya ibn imrana ya kai ɗan imrana sannan suka yi misaliya a nan kururu ya juya a nan musa ya juya ta wannan shi ne tsakanin rabuwan kururu da musa eh abinda masu ruwaya suka rawaito amma ruhul bayani sun yi ƙari na cewa ka tsaya ka kula da ilimi ka nemi ƙarin ilimi ya masa wannan nasiya akan haka to sai gaba kaɗan